إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalus suna da jama'a wanda ke bulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyu ga wata na zulka'ada hijira shekara 1442 wanda ya dace da 22 ga wata na shida shekara 2021 a yau insha Allah dai muna cikin karatun littafin bulogan maram na hafiz bin hajar yau za mu yi darasi na 66 darasi na 66 insha Allah wajen cikin bulogan maram kuma za mu tashi sabon babi babu sufitul hajj wa dukulu makka baban maganar siffal hajji da mas'ala ta yadda ake shiga makka an wa cewa za mu ga a wannan babi ya fara da hadisin jabir bin abdullah wanda shi zai kawo kuma shiga bayani dalla-dalla game da masalolin na aikin hajji hadisin jabir bin abdullah shi ne hadisi da aka samu na aikin hajjin a nasarar sallam tun daga farko har zuwa ƙarshe babu wata ruwa da wani sahabi ya kawo wanda ya bi diddigin yadda mazara ya hutu aikin hajji tun kuta daga madina har ya kai ƙarshen aikin hajji babu wata ruwa ta wani sahabi da ya kawo jerin a jere yadda ya bi bayan nasu da salama aikin hajjin shi har zuwa ƙarshe babu wani sahabi da ya kawo irin wannan ruwaya irin wannan bayanin na jabir bin abdullah kuma ta zo ta hanya ingantatta da imam muslim ya roto haka wanda ya kawo wannan ruwaya ta jabir imam muslim sai abu dawud imam bukhari bai kata ba kenan hadisin za mu fara insha Allah an jabir bin abdullah radiyallahu anhu جل عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس nan jabir ya gama da asali na maganar ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya huta aikin haji ya yi haji a wannan hajin da ya yi fakharajina ma'ahu da shi muka hutu yadda mu aka hutu mun hutu daga ina daga madina don babu wani aikin haji ko umara a garin madina madina gari ne mai zaman kanshi masallaci ne mai zaman kanshi ana zuwa ziyara a yi sallah amma duk abin da yake alaka da haji babu ɗaya a garin madina babu ɗaya ko mustahabu aikin haji babu a garin madina ko mustahabbahu wannan ziyara ta masallaci na madina zaman kanta take ko daga garin ko kai daga je gurin kai ziyara a madina ko daga da magaran ka je kai ziyara ga garin duk da kake amma aikin haji ko mara babu daya a garin madina dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da za su yi aikin haji ko mara su ma hutawa suke da garinsu sai ma an bar madina kiloluwa sha wani abu to kan ake zawa wajen da ake niyya ta aikin hajji ko umar shi sa jabir ce maka mu ya huto mu ma muka huto tare da shi muna tahiya kenan daga madina hatta ataina dal hulefa sai da muka zo dal hulefa kina wurin miƙatin mutanen madina mun ganta mawaƙi a baya wurin da ake ɗaukar niyya ta aikin haji sai da muka zo miƙaci na mutanen madina a kullum mu bambanta magana miƙati da harami ba su da alaƙa miƙati wurin niyyar aikin haji ne shi kuma harami wuri ne da ke da iyaka a makka ko a madina kuma wuri ne ɗan gajere mai iyaka ne bayani mahi tsawon shi daga makka kilo 22 kenan yanzu muna maganar miƙaci na mutanen madina kina mun zo zulhulefa fawaldat asma bint umays sai anan asma bint umays anan aihuwa ta same kin da tsohon ciki da wata wuta dan ka abarka wacce ce asma bint abubakar kai asma bint umays ba abubakar ba akwai asma alwala aisha wani asma bint umays matar abubakar siddiq a lokacin da wannan abin yawa kana tana matsayin mata abubakar siddiq asali matar ja'far ce bin abi talib ja'far da ita suka zamana a habasha zaman hijira da suka yi a habasha suka taso suka zo madina kuma an zo madina da lokaci kusa allah kaddara huta muta kuma ce shahada bayan ja'far ya yi shahada kenan ta kare ta kabata sai abubakar siddiq ya armi sama-sama to bayan arme ta ta sami ciki tsakaninta da abubakar cikinta na harko da shi ɗansa muhammad a nan wurin miƙaci aka ahe shi shi na kace a sama ba ta manya ta armi jafar ta armi abubakar ta armi sai da na ali ali dan uwan jafar bayan abubakar ya mutu sai da na ali ya almita shi na ka cewa tara wani kisa sun zo ga ɗiyan jafar da na abubakar tsakanin ɗiyan ake kowa ke jin ubana kowa san yaro kowa jiki baban shi baban shi ce kowa uban kowa ka ke ji yaro sai ɗan abubakar iya gwada ma ɗan jafar baban shi ne shi ma ɗan jafar yawon banan baban shi ne suna gardama sai da na ali na jinsu da uwar tana zamne sai ce raba musu gardama mu inda ita mata kowa ce ta armi jafar ta armi abubakar ali ce raba musu gardama kenan a cikin kufan wane ne ne wani ka raba gardama gimace mai hankali sai ta ce ba da taɓa gaba matashi cikin ƙwarai shawa kaf kamar ja'afar haka ba taba gaba cikin dattijawan ƙurshe kamar abubakar siddiq ali ya ce kin kyauta ta da haka jaddabi haka cika yi wadda baki birge ne ba kin kyauta ta ce kware ganin kowane yaro dai an ba da an ba shi matsayi kuma ba ta na kasar da kowa ba ta ba kowa darajar shi jikin haka ci gaba kenan mata kowa ce na alamun a lokacin nan tana kyauta da na aliyu to kenan a wannan halin tana matsayin mata abubakar siddiqi ne an mutu za a hajji da su ana alaka da ta wato tsohon ciki ta ayu kuma a wurin dokar niyya ma ba a ce koma gida ba ba yi da ke a nan annabi sallam bayan samu labarin halin ta kasance ya ce iqtasali wastasfizi bi saw anan ta dan da suna Muhammad bin Abubakar yace yanzu kullun ki wanka nan ba wanka ba na haila na ƙari jini wanka na tsarkaka kamar da ya ce ma aisha ta yi wanka bayan ta bashi labarin tana cikin jinin haila ko da aka je maka ita ma ce ki yi wanka wasu ta sifiri bi saubin wa haribi ki yi wanka ki yi kunzugu kunzugu ne mace an zo kama zamanin ka ce kamar kushi kushi kurin na kai na ke mara shi ne a ɗansa zane a ɗan cika shi a ɗansa tudu ya sa haɗar mai ya haɗar mai kenan jinin da ya zubo ya rinka zuba a cikin wani zanen jini bai zuba shi ne kun zubo kaman kushin yara da ake na yaro don kai wutsari a waje ya ce ki yi kunzugu da wata tuwa wa harbi ki harama da aikin haji ta kenan jinin haila ko nifas bai hana niyya ta aikin haji ya ce haka kenan aka tashi a wannan wurin wasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid manzala ya salla a wannan masallaci na zulhulaifa ثم ركب القسواء كما يهو تاغوشي القسواء العذباء الجدعاء دي سنن تن دغو غداش ودا دايت هجرة تاغوشي كوري شهرارا كما جيب هجرة كما haka ce har wani tafiya tana tana tare da shi kware tagowace wanda yake ji shi sai wata rana ana cikin tahiya sai wani balabar kawai ya zo zai huce ta tagowace mai sauki mai abu sabai ran sai baci suka ga wannan tago da annabi wani zai huce ne ba kawai zai huce ta sai annabi ya kalle sai gani sun sun da sun samu damuwa ana ne ce musu ai babu wani abu na duniya zai baka ko menene wata ran sai ya kare babu wani abu a duniya da zai matsayi wata ran ya sarfa sai ka ku da haka ne ta ba sai wata wata a cikin a huce da kenan da ya hau wannan tagowa tashi alƙasawa حتى إذا استوت به على البيداء سيدا يزو ديدي بيداء كما وانا وتا فرفاجيا ce dan tudu ne gaban a can da masallacin harabi na zurfin lafakin wurin miƙatan sai da daidai wannan kan farfajiya a hallabin tauhid sai daga murya da tauhidi mai tauhidi kalmar talbiya ta cikin tauhidi ne na ulubi da na ulubi da daga ciki za mu ga maganan garin magabata ko sahabbai kai annabi a ina niyya wasu ce yayi a masallaci lokacin da sallallahu alaihi wasallam ina ce ko magana ko abin da yaji ne amma nan sallama a tabbas yayi talbiya anan wasu kaji wasu ji talbiya shi a can wasu ji anan a abaida yayi anan a halabi tawhid ma daga murya ya daga murya da kalmar tauhidi wasu kalmar tauhidi ce ba ta la ilaha illallah ba ga tana labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحان نية تدا تجاهلي تمشي مشركين مسيح دشيد شركة دا الله اللهم لا شريك لك لا شريك لك لا شريك هو لك وما ملك Allah baka da abokin tarayya sai abokin tarayya da shi da gaba da kamar da ke gaba daya amma akwai ne su haka suke tabbatarwa to nan kalma ta mai ma'ana labbaika ma'ana ta cikin kalma kaman lazimtar abu kaman muna nan kullum akan amsa ma'ana kiranka muna malazimtar ma'ana ɗaya gare ka shi labbaika lamu Allah kenan muna lazimta ta na biyayya gare ka labbaika Allahumma labbaik Allah muna kaman lazimtar kira da kai na amsa kira muna nan la sharika laka Allah baka da abokin tarayya labbaika ma amsa kiranka Allah kuma muna lazimta kiranka Allah innal hamda lalle godiya wa ni'mata da cancanta da godiya da ni'ima duka daga Allah naka ne wal mulku mulki ma gaba Allah naka ne gaba daya la sharika laka baka da abokin tarayya haka ya rika wannan talbiya tunda tun daga me yake cewa daga nan wajen miƙati hatta idza atayna albayt istaslama rukun nan Jabir ya takaita ma nan hanya ce doguwa duk da hudu ake an yi kwana da kwanaki nan kenan kurin abin da mai harami na aikin hajji ko umara yake na ibada ta ruwa mai talbiya ce wani talbiya za ka huta za ka yi barci ma an yi barci ma a hanya sun aka yi ba ce ya ba kurin biyanke ba kurin haka za a nan ya takaita ma ne ga abin da aka yi kuma haka yake wannan ake kin talbiya ita ce ibada an zaman tun daga haramanka haka ya rika talbiya za a hira za a hudu za a barci ma amma ita ce babban aiki masu a yawaita yinta kenan wannan aikin da ya rika yin talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka ya tai muna haka hatta atayna labbaik kwanakin da aka yi hanya zuga muna ya kamu mun zo ka'aba da na aikin hajji ko umara ko da suka yi dama tun daga can babu wani aiki yanzu daga na aka fara muna haka sai na muka zo ka'aba masjidil haram istaslama rukun sai ya dan akwai za mu zo a gaba wannan a jumlace abin da jabir ya kawo ne akan samu wasu ayyuka daban wanda za mu ɗan gunta za su shigo ciki yanzu nan dai ga abin da jabir ke rikewa ga abin da ya kawo da ya zo ya shigo ka'aba istaslama rukun sai je ya shahi rukun ma'ana adal aswad shi ana rukun ya ya shahe shi nan kenan ma masa manta shaho shi yayi faramala thalathan wa masha arba'an yayi gudu gudu so uku gudu gudu kuma yayi tahiya kewaye so hudu kewaye a kewaye bakwai uku yayi gudu gudu yayi hudu yayi tahiya kaman tawaye kullum a hudu dole inda dama ne in babu tunkoso da yawa sun tunkoso tahiya kanta aiki ce daga jima a wuri guda haka yayi da yazo ya kewaya bakwai a cikin bakwai uku gudu gudu hudu tahiya tawaye da kullum ثم اتى مقام ابراهيم دون abin da jabe yake annabi tun da yazo can ga abin da iya haka da ya kare wannan kewaya bakwai ya zo mukamin ibrahim fasalla a nan ya yi salla mun san sallace raka a biyu can haza makaranta da abin da makaranta ba da ya kare salla ta bayan tawafi sun maraja a da rukun fasta salamahu ya dawo wajen na rukun ya mana hajjar asawad ya dawo daidai rukun hajjar asawad ya sake shahosh fasta salamahu da ya sake shafo shi yanzu kuma sun maharajar milbab ila safa daga nan ya hutu daga oha mai kai ka safa falon madana mina safa lokacin da ya kusa gaf da haudusun safa kai da ya hutu daga kaba daga wani hajjar ya kama ya kama hanya sai da ya zo daidai ya kusa safa samu ga ta wajen da ake da ta yi abin falla-falla kayan je tafa ya da sha zanzan ya sha ya kushe ya zuba a kan shi zama a cikin shi ta kwan ya kama hanya ta zuwa safa amma nan da ijabi a rike maka wasu abu manyan ababen da jikon ababen da ya zo ta falon madana mina safa da ya zo da ya kusa hawan safa ƙara a karanta inna safa wani wani ta min sha'irar فمن حج البيت أبيت من رجل عليه طائف بهما من تلو خير فأنا لا شك أنه عليم ذلك عشان آية كنا يكرر أنت وانا آية نسبة وانا من شاعر الله تو دي يكرر أنت وانا آية سيتي أبدا بما بدأ الله به zan fara da abin da Allah ya fara can baya na ga cikin kitab rudu ne an kawo wannan haddarwa ibudau bima bada Allah bi lamai bayani wancan lafazin ibudau bai inganta ba abada'u ne kuma can wani mutane da suka yi mamaki mai kawo magana aikin hajji a cikin kitabul wudu can harbin hajji ya kawo babin wannan mas'ala a wancan cikin babul wudu akan mas'alar tafi maganar jerawa nan me annabi da ya kawo annabi da ya karanta wannan aya sai ce zan fara da abin da Allah ya fara sai ne zai fara da me Allah ya fara magana إن الصفا والمروة تقول نجا إلى الله كتن الله صفا هارا كافسونا كنا نمتني ما زم هارا سأينا لك صفا ما قلنا كنا شين دلين كاو آية يدوغر ليتا كم هارا وادا أبند الله يأمبنا shitan kan kitabul wudu ya kawo magana ta arwalla tana da tabbasu wujuhakum wa aydikum kenan ka hara huski hannunka da huska zuwa shawakai shi ma tana kawo mas'alar ce akan tartib tunda Allah ya fara magana wanke huska a rawalla ya ka hannu ka shawo kan ya zaka a rawalla wajibi bi ajiri shi ne ya ka magana a can hafiz bin hajar kenan nan annabi ya fara kenan zai fara kenan da safa ta Allah fara ambato yace anan faraqa safa sai ya tattaka ya hau tattaka da ma'ana dai ya hau saman dutsen safa a yanzu ne gine-gine sun kai ba wani magana kai kun ganga saman shi kurin ba wani hawa inda da ya ka taka ta hau kuna ta ganga saman shi kuna kuma gaji ga kasan shi manzu an cika an yanka dutse an shi ƙasa manzu kama wajen hawa uku ne su shi da almuhim a nan kenan da ya je ya hau safa hatta ra'al bait sai da ya kalli ka'aba daga cikin huskanto ya kalli ka'aba fastaqbala al-qibla ya huskanci al-qibla kenan ya kallon ka'aba fa wahada Allah wa kabbara ya kadaita Allah ya girmama Allah الله أكبر الله أكبر الله أكبر سؤال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزابه وحده معناه أسان دي بابا أبو موسى ده gaskiya sai Allah baba Abu Bashir abokin tarayya mulki gaba ɗaya nashi ne godiya ta tabbata gare shi shi mai iko ne akan komi baba Abu Musa da gaskiya sai Allah an jaza adahu ya cika alkawalin shi wa nasara abdahu ya taimaki bawon shi wa hazama al-ahzab wada ya watsa kungiyoyin kawar shi kadai mana Allah na masalar ta ahzab khandaq da aka wa musulmi taron dangi na a gama da su a zama guda kowa wana kawar su muta kenan wanda dai an san matsayin masalar ahzab da Allah dai hikima shi dai ta ya watsa wannan taron dangi duk da musulmi ba su iya musu ba su tunkara su gaba da gaba to Allah da ya watsa musu wakan falla mun nika tsala Allah ɗauki abin to wannan addu'a ita ce ya yi a kan safa sun mada'a bai na zalik da ya yi karka wani asakarikin kuma iya kallon ka'aba ya addu'a ya roƙi Allah roƙi Allah roƙi Allah ya ce ƙala mita na haza salasa mawa wannan addu'a ya da su uku in yi ya addu'a in yi ya addu'a ya da su uku ثم نزل sai ya sabko zuwa ga marwa da ya sabko kenan yanni marwa ilil marwa hatta idan sabbata kadamahu fi baɗin wadi da ya gangaro daga marwa iya ta iya tahiya sai da ƙawawun shi da dukan shi sai suka suka kai cikin tsake wannan kwarin da dona da adani da zai da kuka alama ta tsanwa kenan ka zo daidai wannan asalin kwarin da kwari ne an gano daga dutse an gano daga dutse wani kwari ne tsakanin tsakanin wancan dutse to zai wasu kwarin sai dai kun ga alama ta wasu kasan wurin an mai alama daidai kwarin gashi sai ga tsanwa tun tsanwa ma sun kara shi gaba daya da tsanwa za ga alama ta iya harko tsanwa da karshe yanzu kuwa gaba daya tun daga farkon ƙarshen har ƙarshe na kan gudu sabon tsari da aka yi tsanwan ne har ƙarshe kina kana gane wurin da ake gudu-gudu kuma duk wannan aikin maza ne banda mata mata ba su ne gurgudu kenan da ya zo daidai wannan ya shiga wannan kwarin sa'a sai ya gudu gudu iya gudu gudu hatta idza sa'idata yanin kaho na shi yadda suka hau kan kuma marwa suka fara kenan hawa marwa a nan masha kuma sai kama tahiya duk wannan adani a da ne gida wani wajen hawa duk yanzu ba gane ko ga alama kwanan yana dutse ne yanzu ba ka kasu mamaro ka turtur kaɗan yanzu ba gane wani kwari wa yanzu ba shi ya da kurin alama kenan yanzu dai kun kasan dai an kazo daidai tsawon daidai tsawon ka fara an kazo ƙarshe shi kenan ya ka harta hiya ta yau da kullum ya ce da ya hata da sa'ida ta masha wata ƙawon nashi biyu da suka hau kan kwari kai kan dutse na marwa na ma kuma ya ka tahiya a hankali hatta atar marwa sai da isa marwa da ya wuce kwarin kenan da fara hawa ta zirin kuma ya rika tahiya har sai da ya kai kan dutsen marwa fa fa'ala ala marwa kama fa'ala ala safa nan ma dai marwa yanda ya kan safa da ya hauta ya kalli ka'aba ya yi kabbarori ya yi lala illallah wa hada wula sharika lahu lahu mulku وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهذا الأحزاب وحده wannan da addu'a yayi addu'a addu'a yanda dai yayi a san safa haka yayi aka marwa ko ne kuma ya kallon ka'aba ko ne kuma yana addu'a yanzu yace wa zakara alhadith yanzu nan ya taka ta mutu nadar ya ambaci dai ababan da ya a wannan wuraren hadisin dogo ne yanzu abin da yake da alaƙar aikin haji da na maka wafi a cikin hadisin tifalan ma yanzu kenan ya gaya maka kurin ale farko da biyu farkon safa abin da ake yi da abin da ake a can kan marwa kun ya ƙare yanzu magana ta so nawa ya yi za ka same ta a wani wuri daban nan ya taka tawa magana na tabbacin da an yi sa aiki ya ga abin da ake a kan safa ga abin da ake amarwa nan bai gaya maka ba nawa yayi nawa yayi bai gaya maka ba asali abu sanan ne bakwai ne illa bambancin shi shi idan ka fara daga safa idan ka zo marwa kace daya an ka dawo safa biyu ka koma marwa uku ka dawo safa hudu ka koma marwa biyar ka dawo safa shidda sai ka kare a marwa na bakwai a marwa ake kare wannan mutum bai hankali akwai ganin mutane wanda ba su karanci aikin hajji a ilimance ganin a yanzu saboda rage cunkoso da wahala sai aka yi alera tururin zuwa a kewayo a dawo ba a gamuwa akan hanya saboda cunkoso to wannan kewaya da ake zuwa safa a juyo a dawo marwa yasa da yawa cikin alhazai sai suke ɗauka irin na ka'aba ne sai limuka aiki biyu in suka daga safa sai zai marwa sun dawo sai su ce ɗaya shi kuma ne yanzu bi kai maimakon su yi bakwai su sha hudu da sun gani jina sun gaji suna jaji su ji su kera kewan da ake ina ƙasar ta rufa ita ka ban kawar haka ne kaɗe ko to yi suke ma ita masu fadamar irin wannan wahalai musamman cewa ita ta ban kawar an kashe maro ɗaya ya kace ɗaya in ka dawo duk zuwa kan dusa yake to wala akwai masu sha hudu a tsammanin irin na ana wani kewaya wani kuma wani cunkoso ya je haro daga marwa wajen ya gabi samu riyadan ba cunkoson shi da ya gaji ɗaya da kun hawa kamar marwa sai fara ya gan shi ya zuwa ida a safa wannan da yawa akwai masu wannan ina ga kwan ɗanwa cikin nan na abin ya mu game da shi mun ƙare marwa ina ka iya dawa daga safa to na ka ƙare to wani da safa ke da wakar na ƙare ya ka ƙare safa can daga can na ƙare da ce ha ka matsala ba ƙare ba ƙare safa ne ba ji baka shi ke nan sai da daga can mara wahala sai kare a safar ta baka ya safa yanzu ka bar ɗaya gurin sai yi wannan bi ba sai da kare ka sai da kai shi daga marwa kaje safa har a zero ki a wannan zero ne cikin da sai wanda har daga daga marwa ya je safa to bi haraba kenan wannan bai cikin sai daga baya sai kara ɗaya ce ko ma ka sake ɗaya da mu zo da gani ce aka da kanka ka zo ta ai na yi ta ko ma ana banka ɗaya zo ko banka ɗaya ta sai da guda tunda baka cika shi ba wani namar maro zuwa safa bai cike da zai an kawar da shi nan da ke nan a takaice ya karantar da mu an yi sa'ayi safa da marwa yanzu ke nan menene duk wani mai aikin umara ya kare aikin umara mai saura a nan aikin umara sai a sikur kuma ce sese sese za ka yi don mai umara an yi so ya sese don a samu abin askewa a zo aikin hajji sai ka zo ka yi sai umara ta ƙari shi kenan yanzu kana gida kana gida kana kai da kawo kana aikin haji ka je ka zawo ka kafin ka dai yanzu ya takaita manzu aikin haji nan mun ɗauko ne daga madina ta matu'i ne an yi umara yanzu an ƙare yanzu ana zagargarin maka ana zamne falamma kano yi matarwiya annabi sai iya zamne a maka sai ranar tarwiya shi ne tarwiya takwas ga wata kuma suna tarwiya suna mai aka ce saboda a suna guzunin ruwa da suke zuwa mina da shi daga can a samun ruwa zuwa har zuwa mina daga a ran takwas ake tattalin ruwa na aikin arfa ta zama mina shi ne tarwiya ke zan samu sunan shi ne ke nan tarwiya ranar takwas ga wata ranar huta mina aje a kwana da sai a kama hanya zuwa arafa wannan haka yi a ranar tarwiya tawajjahu ila mina sai gaba daya aka kama hanya akan himina wa rakiba annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla biha az-zuhra wal 'asr wal maghrib wal 'isha wal fajr annabi yawo ya je mina sallama anan sallaci az-zuhr tarannan ya sallaci la'asar da magariba da isha da sallar asuba ya yi su amina bayan asuba sun mamaka saƙalir ya ɗan jima hatta tala'atun shams sai da rana ta hudu ɗan wannan shi ne jeri da ya kamata a yi aikin haji matsala ta yawon tarwiya hutamina a yanzu ga abin iya da wahala wajen yin haka me ya kawo matsala yawan alhazai da jigilar alhazai su suna ga wanda suke kula da jigilar alhazai in aka ce ba za a fara ɗaukar alhazai ba sai takwas ga wata za a fara to za a ƙare arfa ba kai wasu ba mota kurin mai kirka sama ne mota dubu ishirin ana mota kurin dubban na motoci ne ga miliyakan alhazai miliyakan alhazai to shi ne suke fara ɗauka tun bakwai ga wata na ake samun rigima tsakanin alhazai da su mafiyosu ɗaukansu ko ejoji sauransu to shi matsalar darura ta kawo kuma ba matsala ba ce nuna wani amma da yanwa shi magana ce ake domin wanda yake tamattu'i bai ɗaukar niyya ta aikin haji sai in zai huta arfa zai taimina to nan ba laihi ba ne ba mun ce mun kanwa watannin alhurma kai watannin harama tun daga zalqa'ada tun daga yanzu misali har zuwa ranar arfa duk lokacin da kai labbaika lahum hajjin haji ce kai kuma harama ka tayi in daga wajen miƙatin kai ba wani matsala ko ɗaya baka kan farfula wannan kurin matsala ce ta huta ta kwakwata to kai gaji to za ka yi da yan minau suke damar dama abin da suke gaba ɗaya an ka ce an wata mina su zama can suke mina gaba da ko da mana shi aikin haji kai kana magana za ka taimina ne bakwai zan taimina bakwai da wata to ko su dama su amina suke dan haka in ta kama haka za ka tsala ko daya kudin ka huta ka yi niyyarka daga inda kake kudin ka kama hanya zuwa zuwa mina ko da bakwai ke ba matsala bace ba abin da yake ne wannan a wata takwas ga wata kuma za ka ga wani hikima Allah za ka abin da gaske ne za ka ga wannan abin da suke tun bakwai an fara amma hawunan arafa har lokacin arafa an lokacin arafa ana ana kai su har a ta arafa ba kare ba abin ne da yawa to sai yanzu da ke nan a nan annabi ya tashi daga makka ya tahi mina ya kwana ya salla azul asar magarba isha ya salla asuba amina yanzu kuma ya kama hanya ya dan jima rana ta hudu amina fa'ajaza hatta ata arafa yanzu sai keto daga mina zuwa arfa da ya ce fa'ajaza kina ya keta ya ta wani wuri nan ya ta muzdalifa don muzdalifa tana tsakanin arfa da mina wanda nan za mu ga da nabi karuwa ba mai masala aka samu asalin ƙwarishawa ake hajji sanada kayan manzo Allah zo sun sana ba su kusan ma ake hajji annabi annabi su koshi dama koshi tana ibrahim salam su ƙwarishawa in suka hutu ran takwas ga wata duk ranar yace ran tara ga wata aka hutu za a rufa in suka zo su ba sa zuwa arfa in suka hutu daga mina sai su zai a musu domin su rufa cikin harami ne amma arfa ita wajen harami ce arewa bata cikin haramin makka to su aqida qurayshawa su ahlul haramin ya za su wuta daga harami ga wurin da ya daraja kina ka su busu wuta daga harami a ranar arafa tunda su wajen su wurin da mai daraja a duniya su haka tunanin su yake ya su tsaya a muzdalifa to an ce anan da aka huto daga mina suna a kansu ‘yan maka duk suke asalin ƙwarshen maka ne sai da manzan Allah suna ga shi ma an su wucewa a nan za a bar shi sauran ‘yan garuruwa su wuce shi a bar shi a nan musdalifa haka suka zama ne suna kallo kun su ga keta ya wuce to kenan bai ba abin da aka saba na al'ada na tsayawa a cikin musdalifa sai wuce suka bi shi ma asalinsu su kuna sha na musu wucewa duk dan maka bai wucewa musdalifa to amma annabi yazo ya keta sallallahu alaihi wasallam shine fa ajaza ya keta muzdalifa iya tahiya yace hatta ata arfa har yazo gab da arfa فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها da ya zo ya samu an kayan kayan ya zo an zo an shirya an mai rumfa a namira namira wurin da gab da arfa amma namira ba cikin arfa take ba rabin shi ne haka wani masu na tsakanin rabi ran salatin haka ne salatin a yanzu rabin shi gaba da wajen kibla shi a cikin namira ne sauran na cikin arfa he da ya zo gab kenan da ya zo namira a nan fanazar da biya ya sabka a wannan inuwa wasu da kubbata a dulbata lau ya samu alkubba kenan ruwa an buga mai alkubba ka hanyar zo fanazar da biya ya sabka a wannan ruwa wadda aka buga mashi iya nan حتى إذا زاغت الشمس da zawali ta yi rana ta karkata da tsakiyar sama amara bil qasawa fa ruhilat lahu yasa aka ma qasawa ta goshi sirdi aka sa mata sirdi kuma ya hau fa ata batnar wadi yazo cikin wannan kwari na cikin arfa kenan fa khataba nas yawa mutane hudu ba ya yi hudu ba ya yi hudu ba ta sun ma'azan sun ma'aƙam aka yi kiran sallah kuma aka tada iƙama fasallar zuhur ya sallaci sallah a zuhur sun ma'aƙam aka tada iƙama ba tare ba da an yi kiran sallah sabo fasallar asara ya sallaci al'asar fil an yi azuwar da la'asar jami'in takadim ka yi azuwar da la'asar a lokacin azuwar shi a maka duka biyun ake suna a tabbatar ma da jami'in takadim ta akhir a da sahi azuwar la'asar takadim na magarba kuma da isha a yi ta akhir a jinkirtar da magarba a kai ta lokacin isha kowane haka yake wakana ya ce walam yusalli bai nuhu mashi'a tsakanin azuhur da al'asar ba abin da ya sallata mana bai salla ba ta ba na fila kurin ai wannan ne a tada wannan aiwata sun maraki ba hatta atal mokif yanzu kuma daga nan ya hau ya je wurin da ya tsaya a hilin arfa فجعل بطن ناقته على القسواء الى صخرات يسا cikin kenan kamata gaban tago shi a kusa in duwatsu kanana haka kullum duwatsu ne haka a gaban shi daidai ne yasa cikin gaban tago shi wa ja'ala habalul mushati bayna yadayhi kuma na habalul mushati ma'ana wurin da ɗan ƙasa ke bi ke suna bi ta gaban shi haka maka su gitta ta gaban shi suna hucewa واستقبل القبلة يوسكنت القبلة أولا ورد يسعى فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس كما ترى ذلك يا كاوا تشوا وقفت هنا وأرفع كلها موقف yace na tsaya a nan amma duka kewayen arkowa da ko ina wurin tsayawa ne na ka wani zoci a yi a nan za a a tattin goso duka arfa ita ma tana da hudud iyaka da aka nuna tana da iyaka wurin da na aka kira da arfa haka muzdalifa da iyakarta haka mina da iyakarta kowace da wurin da in kawo daga nan to baka cikin arfa an kawo baka cikin mina aka ba cikin muzdalifa kowace wuri ne kuma har yanzu da alamun suna nan gyara su kana ka filak ake zara sama ala filak ko baka kai ga sama kibiya da alama ta iyaka hududukin arfa ko na kenan anan iya kallon alkibla falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams iya tsaye tun daga daidai gardana iya addu'a iya abinda ake na ibada iya yi har rana ta fada iya wannan har fada wannan mai yawa a yanzu alhazai kurin wurin shagali ne ka sai ka ɗan ne suke cin riwo wani arba ka ɗan ne wallahi mai yawa kuma a ta hira a ta ga hira kurin ta ko ina hira za a yi ranka ta hira kurin wuni guda Allah lamar suka soji gudanar ta wada kurin Allah lamar suka ranta wada kurin da ta gida bisa gane ribar ribatar wannan wuni na addu'o'i da ambatan Allah da kawo rabuwa da gurin na ka ribici wunin duk da ba ce ba magana ba ko wacce abinci amma gaskiya mafi yau da yawa bisa riba ta wannan wurin gaskiya za ka wata mutum Allah sa ya je ya ribaci wuri na kwarai mai riba kwarai Eh. kuma abin da ake nema da aka ce wannan a wannan wuri na arfa da an ce nan ba dole ne ka tsayawa za ka yi wai kamar ka yi tsaye har an kawada da an ce tsayawa arfa an ba shi aka akan aka baka annabu akan wannan kuma yake yana zama yake akan da kuma shi ko ba tsayawa ba yake ba kurin ana so ne kurin suna ne tsayawa arfa amma kuna so a same ka dai kurin a hilin arfa abin da yake ka'ida idan ka shigo arfa kahin zawal to ba ka huta daga arfa har sai rana ta wada to amma yakan yi wani shigo a makare bayan zawal umar shi ashin shi ta yi arfa shi ta yi iya ma wani ya makara ma irin wani jirgin yawo ko matsala sa matsala a hanya ko cuta wani abubuwa iya aka ce a wunin arfa ta ce shi na ce wuni da dare ki bi mishi asalin darare suna farawa kanuni amma wunin arfa wunin shi yake bi ma daren shi ke bi wunin kenan shi daren shi a gaba yake zai ga ana kamar ta sako ta sako ta bata da daren arfa dan daren arfa ran arfa ne da dare da arfa ce daren wunin daren na gabanta na arfa ne shi annabi ta kenan a wunin arfa ko a ce tun daga sahi in dai ka samu sabka a hidan arfa ka yi keto alfajir ka samu arfa kenan misali wanda ya makara ya ma da magarba ya sabbin arfa ba cewa shi sai yawa kaza ko ya dare ya ta a kurin da kai ka tsaya kurin ka samu arfa kurin kun ke kun da kai kan kasa ga ganin ku ko ya kama hanya ya kama hanya kai ba wani matsala da ka samu ka kurin shikenan ka dabin da kai kun dabin da kai baka lokaci kai daidai dabin da ka samu kun ka gangaro sai ka zo muzdalifa a nan ba tsora maka ba awa daya ko kaza kaza kaza ko sallah kaza ko a kurin kurin a same ka da ahilin arfa a wannan wani da daren shi in dai kasar kai na arfa kurin shi kenan kurin ka san alhaji arfa na bici da ka san kurin shi kai kashi galin alhaji kenan amma in kana ciki ba ka hutawa sai bayan haɗawa rana wannan ka'idar ce kuma laifi ne hutawa kayan haɗawa rana sai ya ce bayan ya ce falam ya zalwa ƙifan hatta garabatta shams bai gushe ba a tsaye a wannan wurin har rana ta wada wa zahabatu sufaratu qalilan bayan ta wada dan jan ma ya dan sai kadan ba yadda kenan hey bai kada ba bayan ta wada ma kada wannan jan mai kai na wada rana ya dan ya dan bace to ko a lokacin nan hatta ghabul qurs ce har kaskon rana ya ɓace wadafa sai ya kaɗo kamar ce gangaro sai ya kaɗo daga arfa kuma zauwa muzdalifa yanzu kenan an huto don ƙa'ida ce wanda ke ciki zai yi ne ma ka huto kayan ranar ta waɗa ya ta waɗa tabbas ga magarba ta yi amma ba a sallah nan sai an je muzdalifa kaji wannan abu ne a yanzu ya kan gwai kuka kare biyu kuma nan ba ku samu mota ba ta kai mata ta kawo kare bi kare uku ta kuma ɗauko to gaskiya mas'alar jinkirtawa nan yada matsala mas'alar menene masu ɗokan isha tana nan har zuwa asuba su suke barin sallah ko daren da aka yi ya sun zo muzdalifa amma a gaskiya ganin maganar cewa salatu isha annabi ya mata lokaci ilan sufan laifin annabi wuri da yawa annabi ba inda ya ce maganar sallar isha tana asuba babu ruwaya fa'intar magana wasu malamai ke cewa sallar tana nan yau ta zo ba magana ya kayyade sallar isha tana nan idan su fadai kan mutum bar isha har sha biyu sha biyu zan a yanzu kaka bar isha ka ba haka zuban sha biyu ta shiga da ta shiga hadari da abin da ake ginin ko a hanya ko a nan kaga sha biyu za ta kai ba ku zata isha ba to ka zo ka sallaka magana ka isha ko a ila arba ne sallaka ta wuce ka da lokaci zai wuta duk abin da ka kana jiran abin hawa ne amma idan mutum zai kama hanya ko a zai kama hanya za ka shiga kare tara kana kana can baka kare goma zai shiga mata ma ku batan kai an taba zuwa muka muka tashi daga arafa dole ba bai san hanya ba muna kallon muzdalifa tun magariba aka dauko mu bayan kusa magariba sai yau jin ɗari biyu zai sauka cikin cikin muzdalifa kurin ije ka akuludu ka sanar kuludu ije wani abu ya bace kurin ya gama ya magaba a garin makka in yi je da wai magaba a cikin makka muke ta yawo muke ta yawo Allah a wajen ɗaya ɗaya ta wuce muna kan muna cikin mota kuma muna zage wannan kanta hanyar ta sama muna tsankaye wanda za ka sa muna cikin kare kurin ƙarshe kawai da muka tsaya ko muka gangaro mota ba samu shiga ba muka gangaro muka gangaro muka shigo cikin mota ba ka zama muka biya shi ba to kai sallah a lokaci ko da cikin kare ne kai sallah a shi abin da Allah baka dama kai kar ta ka da ta huce amma ba shi ba zawa ake mun zalifa a yi magariba a yi isha ya ce bayan kenan rana ta tahi ja ya ɓace hatta gaba al'urs har kaskon rana shi al'urs kaskon rana ya ɓace wadda fa annabi ya kaɗo wa ƙada shanaƙa da ƙasawa zima yana jan linzamin tago da ƙasawa me maganar kasan kada cikin mutane wanda ba ce mai sauƙi ke dangata da kaɗe mutane sai ka janta iya rikita an ta iya rikita shi ne iya jandin zamunta hatta ina rasa laisibir mawurik rahalihi har kanta da ke janta har kanta iya taba kaskon sirjin shi sirjin na raƙomin na almawurik wurin da ke ɗauka waka na matan da sirjin raƙomi ko a sirjin raƙomi yana wata wacce wata a gaban shi kenan har kan raƙomin da ke annabi ke jan shi a iya taba a iya taba wannan kwaciya ta icce sirjin shi inda ke zai cin kore kenan don kanta kada taka mutane iya ja iya rikewa ya ce shi hatta ina ra'asa lansuba maurikar hali har kan taguwar iya taɓa wannan kwanci da sirtin shi ta gaba wurin aji kawa wa ya ƙulu bai yanzu yi dumuna a ya yi wannan asakina asakina ya ce nan wa ya ƙulu bai yanzu hannu ya magana an ta ƙala ya ce da fa'alar ɗaya ne kenan yana gwada hannun shi ya saka man a hankali a sakina a sakina kenan na ishara da hannu ta a tayi a hankali a tayi a hankali ya musu haka akwai gane da an gane ta kurma amma ana gane ma'ana magana kenan iya ishara da hannunsu hannun shi ya gwada musu ma'ana a sakina a sakina kenan a tayi a hankali a tayi a hankali wa kullama ata habala min al-hibal arha laha qalilan hatta tas'ad dukkan da ka wajen wani dan tudu haka dudu don da kawo wani tudu haka sai suka mata linzamu don ta hau a janta a jijanta ko ma wajen hawa ne sai ɗan saki linzamu shi ne an hali hazimam sai ɗan saka mata linzamu na ta da ya rike kan an hali kalilan hatta ta hatta hau saman dutse saman tudun da aka isko ana ta ana isko tudu haka haka ya rika yi dai an yi ana iya ishara a hankali ana tahiya hatta atal muzdalifa har ya kawo muzdalifa ya ce kwanan muzdalifa kwanan muzdalifa ba a ce kwanan kwanan muzdalifa fasalla biha al-maghrib wal isha a muzdalifa ya sallaci magariba da isha bi adhan wahidin wa iqamatayn an sallaci magariba da isha kiran sallah guda da iqama biyu na ce ruwaya wadda take mafuza kan masada akwai kware maganganu kiran sallah biya ka yi ya kausa ma ikama biya ka yi ba kiran sallah wasu ikama ko ta kiran ikama ta magana hadisi ma da ya tsoka ban kawo hujja wannan shine kiran sallah guda amma ko ta sallah an mata ikama ta kamar da aka a azur da asu kiran sallah guda ta ikama biyu wala nusabbih bainahuma shay'an tsakaninsu bai bin nafila na suba lai sabi daga suba ne su mana ne suba ta mana nafila idan bi sallaci nafila ba tsakanin magariba da isha kullum ana magariba aka tashi aka kawo isha eh magariba raka uku kuma isha raka uku wannan abin da a wannan wurin su mutaja kuma sai ya kwanta dan ci anan ba a buƙatar nafila ba wurin nafiloli ba ne ba abinda ke nan a sunna a huta ba wurin nafiloli ba ne kwanan munzalifa ba a buƙatar nafilolinka kurin wuri ne na huta a kuran an je an wuna arfa ana ta ibada nan kurin hutawa ake kurin a kwanta a huta inda wurin kwancin a yanzu wurin kwancin ake gafiya da gaskiya ira hala ba kwanta su babu wurin kwanci gaskiya a waje sai dai ka dan so kule ko ka dan tsara kanka to kirin da samu ne dai a ko wurin a kwanta ana samun kan kazo da wuri an samu wurin kwanci kenan ya kwanta a nan kenan iya kwance hatta talafajin har alfajir da ke to an ce ko wani wuti babu ba wani wuti ma na ran ko wuti babu kurin barci akai kurin aka wuta sai da alfajir ta keto wa sallal fajara ya sallaci rakatai da fajar a ya sallaci sallar asuba kenan ba rakatai ya sallaci daga alfajir ta keto ya sallaci sallar asuba shine alfajar anan hina tabayyana lahu subh asuba tana bayyana kurin aka tashi aka yi sallar asuba bi azanin wa iqama aka yi kiran sallah kuma aka tada iqama thumma rakiba hatta ata al-mash'ar al-haram ai yazo ya hau dabbar shi yazo na mash'aran wuri ne sananne da alafa komi a wurin da ya tsaya ne da yanzu a wurin akwai masallaci da halan zo gane wurin ma da gurin sai da zo mash'ar al-haram anan fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci alƙibla tun da ya salla ne zuwa fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu ya roƙi Allah ya girmama Allah ya kaɗa ta Allah da ibada duka da yayi iya nan iya addu'o iya kabbaro iya ta iya talbiya falam yazal waqifan iya nan masha haram wurin da ya tsaya ba sallar asuba hatta asfar jiddan sai da rana asuba gari ya ja mana ya haske ya sauki kwarai gab rana ta hudu sai bayan haske ya yi kwarai fadafa kabar an tattalo shams sai ya hu ya kado daga muzdalifa kayan ranar ta kullu ta bau kamar ta kullu ta kayan ta kullu sai gangaro don su da aƙidar sun mace da kai ba a hutawa daga muzdalifa ta ta rubuta tun sabir ashirka sabir ta kansu can yanzu ya su kado to annabi ba ta kado ba ta huto ba kayan ta huto sai ya riga ta kadawa sai ya huto daga mutalafa shikenan anan iya tahiya hatta ata badal muhassir har yazo daidai wannan kwari na muhassir tsakanin mina da muzdalifa faharraka qalilan ya dan zabari ta ko tashi ta dan ƙara gudu ta ce wuri ne ake ce ana ka halaka da ashabul fil wurin da aka halakar da su ne annabi ya zo gida na kan azaba ya ce mu gaggawa mu ta haka da yaji gida da samu da haka ya ce mu gaggawa mu ta gaggawa wuta aka wuce wurin kenan da ya zo almuhassir ya dan tsabiri ta gol ya zabare ta tai ƙara gudu yace summa salaka summa salaka tariqal wusta التي تخرج على الجمرة الكبرى سيا يبو حنيا تسكيا مي كيوا wurin jiwa babban ramu na ƙarshe na yanwa menene masa'al ana dolan labari ne na sahabi wanda ya rayu a wancan wurin a wancan zamanin wanda kai a yanzu ina za ka isa wani wani hanyar kai abin da shi gaba su kai su kai sa ne hanya ce yin ta dama lokacin ba komi ko lokacin hanyoyi ne a wasu kiran zamanin akwai hanyoyi a wurin amma ya gaya maka wannan hanya ta tsakiya a wasan zamanin yanzu dan kare ma kan kusan kan lokacin na'ura ta kaka wurin gurin ga wannan abin tafi rulon kenan ga sana hanyoyi da yawan su dole a dani kenan a wancan zamanin dai me yake ko almuhim kurin ya nihi jamara ta ƙarshe kwajarmata duniya alwusta alkubra wurin jiwa kenan uku ne an ku kamo hanya za ku isko na harko ita rana harko ba a taɓa harko ta harkon mu da ta ake shaidan ƙaramin babban da waye ga ta ke dan zan shi dan shi dan kada ta ta da waye da uwa da babban da suka da da abu da su ma su ma saudi da suka suka da hamaru zake kaga shaidan da shaidan uba da ga man zan gogi eh dan gogi zan yara jamar da ba ko bura wasu ta kenan a rasar da duka rabin biyu mutum wuce sai ke sai je wajen na ƙarshe daga shi sai makka to kenan dai ana ana makar ya kama hanya da zai daga musulfa sai da ya je jamar da kubra hatta atal jamara allati inda shajara kajiwa sai da ya je wajen wannan jiwa na wajen wannan itaciya da da da itace yanzu kike hawa nan manan gari a hudu masu kenan da a can da ya baka labarin abin da ke wurin a wancan zamanin kenan da ishara ce he da ya je mutul kubra wannan ta karshen he an san zamanin kace maka wanda take daidai wannan itace ya baka tamtan abin da ya sani wancan zamanin da ya je kenan daidai jamara anan kuma farama da sabai hasayat ya jehi wannan rami da tsakowa bakwai tsakowa ƙanana guda bakwai ranar na farko ai su kaɗai ake ji ba yukabbir ma kulli hasatin yana kabbara ko tsakowar ta Allahu akbar ko tsakowar ya mata kabbara yace kulli hasatin misal hasan hasan ko tsakowa kwatamcin tsakowar da ake jiwa idan karama haka dai ba wai kasa dutse aka aka wani kamar iya iya takalmin dokar kasa dutse wace ya mai jiwa wace wace zai fi shedan ya bari da ƙarfi wani har maka iya ce lanakan la Allah rama ka Allah tsina wa rabaka ya ya zaki ce ya tsina ya tsina wa shaitan wai ya tsina wa ya zaki ya zaki ya la'anta shi shi ɗan zai ke shi ya mai jiwa da ƙatar dutse wanda bai wake na wai mai jiwa da ƙari to da jahilci ne shi ya kuma sunna ce a jiwa a wannan wurin kenan ya jiwa tsakuwa bakwai rama min batsanar wadi ya je wannan wurin daga cikin kwarin kadona da ne tsada kwarin magi inda da nake nan daidai daga kin daga daidai kwarin na bangaren na hagu daga nake shiga annabi sai jehi ramun ya sa makka abun ya sa muna ada mai dona abin ne ada na kwari ba kwari yanzu sun man sarraf illa man harbayan ya kare jiwa a takaice ya jehi dutse jama'atul kubra a ranar sallah da tsakuwa bakwai sai kuma sai juya illa man har sai je wajen mahauta wajen suka fa nahar ya soke raƙon man sha ce raƙon ɗari a kawo da hannun shi da soke 67 63 na ganin uku ne 63 ya ce sai da na ade soke sauran da hannun iya sokewa iya sokewa da 63 da ya je fanar ya soke raƙon man shi sun marake ba rasulun salama fa'afa da daga nan kuma ya hau tagoshi bayan ya soke sai gangaro kuma ya zo ka'aba ya zo mai ta tafi da fada kenan ko fa salla bi makkah az-zuhra anan ya sallaci salla az-zuhr a garin bakin hadisin da ya kawo dogon hadisi na baka da saurawa ba duka bai kashi ba nan ba ya saka jama'a yanzu dai an salla az-zuhr kenan an kare aikin hajji babba الله كريم تكون شهادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنوى أنوى دama sun ce suna cikin jiya tarihin lahiya ta cikin addu'a ألا بس دافيا بس دافيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها